أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna biyar ga watan ramadan wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan muna bisa kan suratul fatihi sura ta 48 mai awi 29 karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 17 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta goma sha takwas faɗin Allah ta'ala la ƙadar radiyallahu anil mu'minin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقا الله يا يدد ما سو ايماني اذ يبايعونك ايايين da suke yi maka goyen baya ta hata shajara a kalkashin itaciya fa alima ma fi qulubihim sai Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim sai sabkar da natsuwa a gare su wa asabahum fathan qariba kuma ya sakanka musu da budi wanda yake na kusa wa maghanima kathiratan da ganimomi masu tarin yawa ya akuzuna wanda za su ɗauke su wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin haƙiƙa Allah ya yarda da masu imani idh yubayi'unaka tahta ash-shajara a lokacin da suke yi maka goyon baya akan yaƙi ƙarƙashin itaciya wannan mubaya'a ita ce bai'atul ridwan mubaya'a wadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sulhul hudaybiya wadda Allah ta'ala yayyabi waɗanda suka yi wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu alƙawalin shiga aljanna da cewa sun kubuta sun tsira daga shiga wuta kan wannan bai'an ne Allah ya sabkar da wannan aya kaga kamar yanda ya gabata mun ambata cewa kusan mutum 1400 ko waɗanda suka halarci wannan wato Hudaybiya to sune suka yi mubayi'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yanda takaitaccen labarin wannan mubai'an yake shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin da ake ce ma ghazwatu bandil mustaliq wanda aka yi shi cikin watan azumi da watan shawwal kenan wata biyu watan azumi da watan shawwal bayan waɗannan watannin sun shuɗe manzon Allah ya dawo daga wannan yaki kai tsaye sai manzon Allah sallallahu alaihi ya shirya kuma yayi shela cewa zai je umara zai je makka domin ya gabatar da umara lokacin nan ne aka sanar da mutanen da suke cikin madina kuma aka tura sakonni aka sanar da wato waɗanda suke cikin ƙauyukan madina na musulmai cewa manzo Allah sallam zai huta umara zuwa makka akwai buƙatar musulmi su taho baki daya a tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai yiwuwar in manzon Allah ya je ya haɗu da ƙalubalen kafiran Qurayshawa su nuna ba su yarda ba ya shigo ko makamancin haka tana yiwa yaƙi ya faru amma shi dai manufan shi ba yaƙi bane zai je ne dan yayi umara kamar yadda ya gabata manzo Allah ya tahi hadda hadayan shi ma saboda kowa ya fahimci ba yaki bane yazo umara ce yazo yayi to lokacin da manzo Allah sallallahu yayi wannan shelai wato mutane da dama sun rafa shi sun ki hutawa wasu suka yi ta munafukai suka yi ta kawo uzurorin ƙarya wasu kuma suka ma laɗe ba su ma kawo uzurin ba su je ba manzo Allah ya fita tare da wanda ya fita tare da su ko da ya fita ya kama hanya sai labari ya isa zuwa ga kafiran makka cewa ai ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam ya hoto tare da sahabban shi sun tunkaro makka umara za su zo shi to su kuma wato kafiran makka ko a jahiliya kamin zuwan musulunci wanda ya zo zai yi hajji ko zai yi umara ba a taba shi saboda ana girmama wannan ibada da ake yi a wajen ka'aba komin waɗanda kake su kansu ma a ɗabi'ansu da addininsu ko da a ce wanda ya kashe mahaifinka ka haɗu da shi a harami to sai dai ka zara ido ka kalle shi ba ka ce mai komi domin suna matukar girmama mutumin da ya zo aikin hajji ko umara ya zo ya shiga harami ba a taɓa shi amma tare da haka saboda wato ƙeta irin ta jahiliya da kuma hauka irin na jahiliya ya motso masu ko da suka za labarin haka sai suka ce aika ya kamata a tashi kanmu da kwalkwatan mu a hana shi shigowa maka da haka suka yi cincirundo suka huto suka ce ba za su barin manzala sun sallama ya shiga masallacin makka ba za su ma barin shi ba ya shigo makka domin tanadi ma da wato nihin tarzoma sai suka tura wata tawaga ta tahi can kan hanya tsakanin makka da madina ta tsaya can wurin ta yi daku wanda yake shugabancin tawagai shine khalid ibn al-walid aka tura shi yana jagorancin wannan jama'a suka tsaya wani wuri wanda ake ce mashi qura'ul gamim anan suka tsaya sai labari ya zo ma manzo Allah sallallahu cewa ai mutanen makka garki dai sun hoto sun yi suna nan sun shirya kawai jira suke ku zo a gwarza yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin haka sai ya canza wata hanya wani ya mai jagoranci zuwa ga wata hanya ta daban da manzo Allah ya canza hanya sai ya fito wato ta bayansu inda mutanen suke ta bayansu a nan ne manzo Allah sallallahu ya tunkaro Hudaybiya ko da ya iso inda Hudaybiya yake sai wato dabbar da manzo Allah sallallahu yake akan ta sai ta durkushi ta yi zaune ta kitashi aka buga aka buga ta kitashi sai sahabbai suna mamaki sai suka dora cewa khala'at khala'at abinda suke nihi da haka a larabci shine ma'ana taqiya taqiya idan dabba ta kita hiya kuma ba ta da wani matsala ba ta da wata matsala ba ta da wani ciwo babu wani abin da ya same ta kawai da gangan ta kita hiya to shine sai a ce ta ta wato khala'at ai amfani da wannan kalma to sai suka ce kawai waga dabba taqiya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma khala'at wa ma huwa laha bi khuluqi manzo Allah yace ba ta kiya ba kuma wannan kiyawa ba dabi'an ta bane wannan dabbai walakin habasaha habisul fili an makka sai dai wanda ya tsaida ta shine wanda ya tsaida mutanen da suka zo da giwaye za su shiga makka to shine ya tsaida ta ya hana ta tashi a nan wurin mana manzo Allah yana nuna kenan Allah ne ya mata umarnin ta durƙushe nan wurin don haka sai manzan Allah ya shelan cewa to nan inda ta durƙushe nan zai tsayawa sai manzan Allah ya sauko daga dabban shi sauran sahabbai suka sauko aka kwakwance kaya sai wasu mutane suka zaburo suka ce ya ma'aikin Allah wannan guri da ka tsaya babu ruwa a wannan daji sai manzan Allah sallallahu ya zaro wata kibiya daga cikin kibban shi sai ya miƙa ma wani sahabi ya ce zai caka shi cikin wata tsohuwar rijiya wadda ruwanta suka kwai daga cikin tsohin wato rijiyoyin da suke kewaye da wajen sai ya je samu wata rijiya wadda take da kwashin ruwa sai ya kafa wannan kibe yana kafawa sai ruwa suka dora bulbulawa suka dora bungulawa suka dora hutawa sai da mutane suka kwalfa suka yi amfani duk jama'an nan da suke wurin sai da kowa ya amfanin da yake so da ruwan nan domin albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana cikin mu'ujizojin shi wanda ba amince su a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sauka a nan wato hudaybiya sai aka zaɓi wakilai waɗanda za su je su tattauna da kafiran makka a nan inda manzala sansallam ya sauka sai ya wata magana ya ce a yaukin nan na ɗauki alkawali kafiran makka ba za su roƙe ni wani abu ba in ƙiya duk abin da suka nemi in yi saboda zumuntar da take tsakanina da su to zan aikata kenan duk plankin da suka tsara in dai suka neme ni to kawai zan bi sai manzo Allah sallam wato aka zabi waɗanda za su zuwa a sasanta a tattauna su ma kafiran makka suka zabi wakilansu waɗanda za su zaman tawwa su ne za su dora kai kawo tsakankanin su nan aka fara kai kawo wanga su jena a jena a jena abe ya kamari abe ya tsanani aka fara cece ku cece gumi ya budi tashi aka kasa samun wato maslaha sai lokacin da wato wani mutum ya zo daga can bangaren kafiran makka wanda ake ce ma suhail ibn amr al'amiri ko da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manzan Allah sallallahu magana sai suka yi rijejeniya da manzan Allah sallallahu aka kulla alkawari sai ke ce ma manzan Allah ina baka shawaran cewa ka koma gida da kai da jama'arka wannan shekarai ba za mu barin ku ku yi umara ba amma shekara ta gaba kana da damar ka dawo da kai da jama'ar ka ku shiga makka ku yi umara manzo Allah sallallahu ya ce ya yarda da wannan babu matsala wannan wato suhaili ya ce mun ba ku dama tun da dai hakun riga kun taho to za mu barin ku ku shiga makka amma ba zancen umara ba zuwa masallaci ba mu barin ku ku isa masallacin makka za da mu barin ku ku shigo makka tsawon kwana uku ku yi yawon ku cikin makka dan da kuke so amma ba mu yarda ba ku shiga da makamai sai dai kowa yana iya shiga da takobin shi amma tana sanye cikin kube ka wanda ya huddo ta kowa ya rike takobin shi ya rike ta ga hannun shi tana cikin kube ku shiga ku yi yawo ku zauna makka kwana uku sai ku fito ku koma shekara mai zuwa mun yarda ku zo ku umara amma yanzu babu wannan damai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yarda ya ƙara gaya wani sharafi yace kuma ina son musulhan ta tsakanin mu da ku a aje yaki a za a yi zaman lafiya tsawon shekara goma babu yaki tsakanin mu da ku mutanenmu za su iya shiga cikin mutanenku su yi cuɗanya da su kai ma mutanenka za su iya shigowa maka su yi cuɗanya da mutanenmu babu matsala tsawon shekara goma manzo Allah sallallahu ya ce ya yarda da wannan sannan ya ƙara gaya wani sharadi ya ce zannan cikin wannan shekarun goma da za a yi duk musulmin da cikinku ya ce ya baro musulunci ya yi ridda ya zo wajenmu to mu ba mu maido maku shi za mu riƙe shi amma mu duk kafirin da ya ce ya musulunta ya je wajen ku ya musulunta za ku maido mamu kayanmu ko namiji ko mace duk wanda ya ce zai je wajen ku ya bi addinin ku to za ku maido shi wannan ne hau aka samu cece kuci musulmi suka yi zahi wasu siran sai ya ɓaci akan wannan sharaɗin manzan Allah ya ce ya karɓa sai wasu musulmi suka tada bala'i suka ce ya za a karɓi wanga sulhu wanga ai wulakanci ne da renin hankali ma su a ce wanda ya zo cikinsu ya zo wajenmu mu mu maida shi salim alam mu ɗauke shi mu je mu maida mu ce ga yanan amma su wato mu cikin mu duk wanda ya bar musulunci ya je wajensu a ce su ba su maido shi Umar bin al-Khattab ya yi kowa yin zahi lokacin nan ne ya zo ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah alasna ala haqqin wa hum ala batil ba mu muke akan gaskiya ba su suke akan ƙarya manzo Allah yace bala hakan yace ya rasulullah alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar shin wanda aka kashe cikin mu ba aljanna zai shiga ba su kuma wanda aka kashe cikin su wuta zai shiga manzo Allah yace masha hakan yace fa fi man wa'tudaniya fi dinina don mi za mu karbi kaskanci to cikin addininmu in dai haka nan ne ya ce kamata ya a gwabza yaƙi sai Allah ya yi hukunci tsakaninmu da su ko mu ko su kawai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mashi ya bin al-khattab inni rasulullah wa inna Allah azza wa jalla lan yudayyi'ani ya ce mai ya kai Umar dan Khattab ni fa dan aikin Allah ne da gaske kuma Allah mai girma da ɗaukaka ba zai tozartar da ni ba don haka abin da ka ji na karɓa kawai ka yi haƙuri umar bai huce ba ya gusa daga wajen manzalla sallam cikin huci da ɓacin rai sai ya tunkari wajen abubakar da siddiq ya tarda shi inda yake sai ya maimaita mai irin maganar da yi wa manzan Allah ya ce ya ababakar ya kai abubakar alasna ala haqqin wa hum ala batilin ba mu muke akan gaskiya ba su suke akan ƙarya abubakar ya ce haka ne ya kai umar ya ce alaisa katilana fil jannati wa katilahun finna wanda aka kashe cikinmu ba aljanna zai tahiya ba su kuma wanda aka kashe cikinsu wuta zaya abubakar ya ce mashi haka ne ya ce to don mi za mu karɓar kaskanci a addininmu kamata ya kawai a gwabza yaƙi sai allah ya hukunci ko mu ko su sai abubakar ya maimaita kwatankwacin maganar da manzan allah ya maimaita ya ce mashi yabin al-khattab innahu rasulullah wa inna allaha azza wa jalla lan yudayyahu yace hawa umar dan khattab wannan fa ma'aikin Allah ne muke tare da shi kuma Allah mai girma da daukaka ba zai taba tozartar da shi ba don haka mu karbi kawai hukuncin da ya zartar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da mutane suka yi ta zahi suna ta maganganu wasu na gai sai manzo Allah sallallahu ya tara su sai ya ce musu isuduru ku yi hakuri lalle wannan sulhun da kuke gani to kalkashin shi Allah zai daga wannan addini to lokacin nan ne sai wasu suka ji dan sanyi sanyi suka dan kwanta shikan nan suka je suka kyale manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ci gaba da tattaunawa da waɗannan kafiran da shi sai Suhail an zo ali ibn abi talib shi aka ba takarda ya rubuta yarjejeniyar da aka yi ta sulhu tsakankaninsu sai ya zo daga saman takardai sai ya rubuta cewa wannan shine sulhun da annabi muhammadu dan aiken allah ya yi da mutanen makka na ƙwarishawa sai su haile ce a goge shi ya ce don mi za ka rubuta ɗan aiken Allah mu inda mun yadda ɗan aiken Allah ne ai da ba mu kore shi ba da ba mu hana shi ya shiga makka ba don haka mu ba mu yarda ɗan aiken Allah ba ne kawai ka rubuta sunan shi da sunan baban shi na zane to nan ma aka samu dambalwa wasu ransu ya ƙara ɓacewa ali ibn abi talib yadda Allah ta tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu ya mai umarni yace goge Muhammadur Rasulullah yace ni da hannuna in goge cewa Muhammad dan aikin Allah ne yace wallahi bazan iya goge shi da hannuna ba manzo Allah yace gwada mana takardai ya nuna mashi yace ina waje yace ga yana manzo Allah ya sa hannun shi ya shahi da hannun shi yace to rubuta wannan shine sulhun da Muhammad dan Abdullahi yayi tare da mutanen Qurayshawa sannan Ali ibn Abi Talib ya rubuta haka sai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce su ba su yarda da ba su san wani ar-rahmanu ba suka ce su rahmanun da suka sani rahmanul yamama shine musailamatul kazzab yake shi ake cewa rahmanu suka ce su in ba musailama ba musailamatul kazzab ba san wani ar-rahmanu ba don haka su kawai abinda suke so a rubuta ko wani bismillahi suka ce su duba san wannan ba abinda suka sani a gargajiyansu kuma suka saba da shi kawai a rubuta bismikallahumma wannan sun yarda da shi haka suka ce a goge wannan aka shahi aka rubuta bismikallahumma bayan an rubuta haka nan wurin wato aka tabbatar da wannan sulhun da wannan yarjejeniyar aka rubuta haka sai Uthman bin Affan yaddan Allah ta tabbata a gare shi dama ko can kamin a zo ma wannan sulhun na Hudaybiya manzon Allah ya tura shi a wajen wata wato wani aiki ya tura shi a Makka to ana cikin haka sai labari ya zo manzon Allah sallallahu cewa Usman da ya tura Makka ai ana can an rike shi kuma an ma kashe shi to sai manzon Allah sallallahu ya kira mutane su mai goyon baya akan cewa in yaƙi ya kama za a yi da mutanen makka ba gudu ba ja da baya ko rai ko mutuwa to wannan goyon bayan da manzon Allah ya nema a yi mashi shine ake ce ma bai'atul ridwan a lokacin nan ne aka yi shi kalkashin itaciya sahabbai suka zo baki ɗaya suka goyi bayan manzon Allah sallallahu suka daddora hannuwansu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yarda sun yi alƙawali za su goyi bayan manzan Allah ko da zai yaƙi da mutanen makka ba za su gudu ba za su tsaya a yi yaƙi tare da shi lokacin manzan Allah sallam ya ɗauki hannun shi na dama ya ɗora a kan hannun shi na hagun ya ce to wannan hannun madadin usmani ya ɗora shi ya ɗora ma usmanu ibn affan wannan da haka da wanda suke tare da shi lokacin suka goyi baya akan wannan yaƙi to bayan an yi haka ne sai Allah ya saukar da wannan aya laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ta'ala ya ce laqad haqiqa a ganin wurin akwai karfafa zance ta hanyar almu'akkidatu guda uku akwai lamun almuwatta'a lil qasam wadda take tarantsuwa boyayya akwai kuma ita lamun din ta taukidi ga ta kenan akwai boyayyen rantsuwa akwai lamun ta taukidi akwai kad dukkanin su tabbatarwa suke don a nuna wannan yarda da Allah ya tabbas ne babu kwankwanto Allah ya yarda da waɗannan masu imanin idhi yubayi'unaka tahta shajara lokacin da suke goyon bayan ka karkashin itaciya kaga yau duk wanda aka samu yayi rawani yana zagin guda daga cikinsu to wannan alama ce karar ta cewa shi tsinanni don ba shi wanda kake zagi ba ne ba ya cancanci a zarga ko a binciki mai yayi ko kuma a zo a kara ma mikoro ka yi bayanin waye wani laihi ne yayi ko ya aka yi kai ka gano ba mutumin kirki wannan da shiriri ta kaci duk wanda ka zaga cikin wayannan to tabbasa yana nuna kai wulakantaccen mutum ne kana cikin waɗanda Allah ta'ala wato yayi watsi da su saboda haka Allah ya saukar da aya ya ce ya yarda da waɗannan bayun nashi ya yarda da su kai kuma yanzu baka yarda da su ba haushi ma suke baka laqad radiyallahu anil mu'minin haqiqa Allah yarda da masu imani idhi yubayi'unaka tahta ash-shajara a lokacin da suke goyen bayan ka kalkashin itaciya fa alima ma fi qulubihim sai Allah ya san abin da ke cikin zukatansu wannan kuma shaida ce akan cewa alheri ne ke cikin zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na goyon bayan manzon Allah ko rai ko mutuwa saboda haka Allah yarda da su kamar yadda malaman tafsiri suka fassara na sahabbai suka ce fa alima ma fi qulubihim ab Allah ya san abin da ke cikin zukatansu min min as-sidqi wal wafa'i fil bai'a na gaskiya da kuma cika alƙawari cikin wannan goyon bayan da suka yi wa manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya sabkar da natsuwa a gare su bayan da disin ta da hankalinsu akan maganganun da aka yi na sulhu amma sai Allah ya sabkar da natsuwa suka samu natsuwa da kwanciyar hankali suka tabbata akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akai tun farkon fasarar wannan sura mun gabatar da cewa lokacin da manzon Allah ya zo Hudaybiya shi da mutum 1400 ko amma sai gashi lokacin da ya zo fatahu Makka shi da mutum mayaki 10000 kenan wannan kadai ya isa shaida cewa wannan wannan sulhun ya zama dalilin ɗaukaka addinin musulunci shine ya zama dalilin musulmi suka yi cuɗanya da kafirai suka iya gaya ma kafirai yadda addinin musulunci yake domin ko yanzu a duniya da kake gani ko yanzu inda za a ba da dama musulmi su shiga cikin kafirai a yi mu'amala da wanda za su musulunta suna da tarin yawa a ba da dama tsakanin musulmai da kafirai da kiristoci da duk wani ma kafiri na duniya a zo a yi cuɗanya a yi mu'amala a ga wanda za a ƙwaruwa babu shakka kiristoci babu abin da za su karantar da musulmi amma musulmi suna da abubuwa da yawa to ba yanzu ba ma tun da jimawa lokaci mai tsawo manya-manyan mutane na turawa suna ta ɗaukar matakai kan musulunci ya shiga cikin ƙasashensu musamman ma wannan tsinanniyar ƙasar faransa tana cikin ƙasashen da suka fi kowa duniya yaƙi da musulunci da ɗaukar mataki akan kan wani abu na musulunci ya shigo amma yau musulmin da suke ƙasar faransa musulmi nawa miliyoyin musulmin da suke ƙasar faransa kuma su da kankan su kai ba wai su ba ko papa roma da kanshi ya tabbatar da cewa babu addinin da yake samun karbuwa a duniya irin addinin musulunci akwai lokacin da papa roma ya hoto yana fada wai ya ne za a yi a ce kasar faransa yanzu sunan muhammadu ya yi yawa duk jaririn da aka yawa an yi bincike an gano da an yi yawan sa maɗa suna muhammadu ya ce ya kamata mu tashi tsaye mai yaƙi wannan matsala ya ne za a yi a ce muhammadu yanzu sun yi bincike sun ga sunayen muhammadu muhammadu a likitocinsu ya yi yawa ta an haihaɗa sai a sa mai muhammadu to kaɗan ma ka gani domin saboda can babu waɗannan kafofin sadarwar da suka buɗe kaga yanzu wannan kafofin sadarwar da suka buɗe ko duk da kana ganin wasu ɗiyan musulmi mashiririta ne duk in sun shiga ba abin da suke shi shiririta da kalle-kallen banza da wato da wata ɓartaya da mutum ya zo ya nuna kan shi nuna shi dai ke dahumi ne baki ne mara hankali da irin wannan abubuwan su ne suke yi ko yawanci to amma wallahi kuma a gehe ɗaya akwai wanda suna nan suna aiki na ban mamaki yanda da ake shiga musulunci ta kafofin sadar wannan kuma ake gane domin da can baya kamin kafofin sadar wannan bature babu wanda zai je ya gaya mai hakikanin yadda musulunci yake littattafan musulunci babu wani littahi da za a shiga da shi irin waɗannan ƙasashen ba ce sai an yi bincike mai tsanani ba kuma sai in an yarda sannan a shiga da shi a cikin ƙasar fari a faransa a fari an rehe masallaci saboda limamin masallacin yana karantar da riyadu salihin suka ce ta'addanci ne yake karantarwa ya ne za a ce ana sun yi bincike cikin wannan littafin sun ga akwai kitabul jihadi ciki yana koya jihadi don haka su ba su yarda ba a koya ta'addanci cikin a cikin fari to amma yanzu ha yanzu ko ba ka yarda ko ba ka yarda ba mutum yana kwance bisa gadon shi za a karantar da shi musulunci kuma wannan kariye da ake ta yi ana hana ba dai asan a gano ya musulunci yake ya musulunci yake wallahi yanzu sai an gane saboda ta hanyar kafofin sadarwa wata wata kahura da dan gajeren bujan tarabin cinya tana kwance bisa gadonta za ta dora magana da wani musulmi can bangon duniya ya karantar da ita hakikanin musulunci kuma ya bata dama duk tambayar da ke gare ta ta yi ta yi tambaya ya ba ta amsa abinda ta ji an gaya mata na ƙarya akan musulunci a tabbatar mata da ƙarya ne tare da ilimi kuma da basira da hujjoji in tana so a nuno mata ƙur'ani akwai bugun faransai wanda za a nuna mata ayoyin a ce wannan aya ta kaza cikin sura kaza ga yanda ta ce ta yi mamaki ta ce cikin ƙur'anin na musulmi aka ce haka a ce in kina sheku buɗa ki gani ita da kanta za a nuno mata kuma ta karanta ta gano shi yasa wallahi yanzu lokaci ne wanda waɗannan kafofin sadarwa kwarai sun taimaka wajen fahimtar musulunci a hakikanin yadda yake can da a america akwai wani malamin da ya karantar da mu a jami'a ya ce wallahi a america ba a bari a karantar da littafin musulunci na gaskiya waɗanda suke ya ce amma akwai wanda su amerikawan suka rubuta da sunan musulunci su ana bari a karantar da su sai ya ba mu labari ya ce ya je wata primer a america da ake karantar da sira siran manzo Allah tarihi manzo Allah ya ce wai abin da ya bashi mamaki da ya buɗe wani libur sai ya ga cikin shi ana gayin cewa wai manzo Allah da ya tashi hijira wai ta taga ya huta ya ruga wallahi ya ce haka ya gani cikin libur kin wai saboda dai komi sai an bata dai a sa yaran kyama abin sai zama su abin dariya ma ne gare su sai a ce awai da ya tashi hijira wai da zai hijira ya je madina saboda mutane sun zo sun tare gidan shi an hana shi hita karshe bai samu ya fito ta koha ba ana nan da itace ana jiran shi sai ta taga ya samu ya hici to da sauran ababe wanda ya ta gai na yanda ake lalata tarihi da kuma lalata abubuwa na gaske a jujjuya su da ganga to shi kuma wannan iskancin wanda ya kowa kwarewa a kan shi na juya abubuwa na musulunci a jirkice su a masu wani abu wanda ba haka bane asali kasar faransa ce ta yi kowa kwarewa wajen wannan saboda ita dakatarori gare ta kwararru waɗanda aikin su kenan a faransa akwai jami'a ta musulunci a fari wadda wannan jami'a ina ga duk wasu jami'u na musulunci na kasashen laraba da kasashen musulmi wannan jami'a ta tsohe su na manta datakin da aka yi jami'a amma dai ta jima da jami'ai ta jima da kafawa tunda aka kafa ta jami'atul islamiyya sunanta jami'ar musulunci tun lokacin da faransa idan ta ba abin da ke ba ta haushi irin addinin musulunci saboda ya tsananin shirya yaki da musulunci ta kafa wannan jami'a jami'an nan a tarihin ta ta hudda dakatarori masu tarin yawa na turawa da na musulmin ma domin akwai musulmin da har yanzu in za su karantar musulunci can suke zuwa da su je can wurin su yi karatunsu na musulunci su yi digiri na ɗaya na biyu har na ƙarshe su dawo kuma su ƙwararre ne a bangaren musulunci faransa ta yadda da su ta yadda da cewa su sun karanci musulunci sun san musulunci irin waɗannan in suka koma kasashen su kuma manya-manyan matsayi ake ba su saboda jami'ar da suka yi karatun musulunci cikinta daga faransa to su kuma in ka je jami'a abin da zai baka mamaki masu koyawa a jami'ai manya-manyan daktarori ne wani dakatar a hadisi amma dan faransa kuma kafiri wani dakatar a tafsiri wani dakatar zaka je kuma duk inda wai ba wai basu san karatun bane sun karance shi fiye da yanda kake tsammani saboda yanda suka karanci hadisi ko tafsiri inda ma za su goga da wani dakatar kin musulmi sai ka ji wata kila sai ya shafa musu lahiya wallahi sun karance shi inda za a baka labarin irin kokarin da suke yi da aikin da suke tukuru wato kai kan kama sai ya ɗauri har su to su waɗannan mutanen miye takamaiman manufansu to takamaiman manufansu shine yaƙi da musulunci duk da Allah yana fallasa su da yawa cikin masu wannan karance-karancen na musulunci wasu musulunta suke cikin su ne wani yana wannan binciken ya taɓa binciko ya taɓa binciko wata aya wai cikin alkur'ani an ayar ta nuna kamar yana bincike wato wurin da ya ko ina kwari a duniya sai ya ga wai wata aya ta Qur'ani ta yi nuni akan wurin shi bayan ya kashe shekaru yana ta wahala yana research daga baya ya gano da kyal ko da yazo yana gayi sai wani musulmi mai dariya ya ce ai wannan Qur'ani ya faɗe shi da jima ya ce mi ce Qur'ani ya faɗe shi aka ya ce a nuna mai wurin aka nuna mai aya ya karanta ta da faransai ya gaga ta nan haka ne sai ya ce to bai yarda ba ana iya yaudarar shi ya ce kawai yanzu ya ma aje aikin shi yana da matsayi a faransa ya ce ya aje matsayin shi ya yi demisuni kawai zai je karatu ƙarshe da ya aje aikin shi sai ya je karatu ƙasashen larabawa ya baro yankin faransa da ya zo sai mai da kanshi almajiri alifin ba'un yake son ya haro da gare shi ya ɗora koyan alifin ba'un sai da ya koya ya iya ta da baki da kanshi ya koyi larabci ya ƙware ya goge cikin larabci sannan ya zo ya ɗauki ƙur'anin na larabci ya runguma ya nemi wannan ayi ya diba ya ga yadda aka tarjama mu ita da faransan nan ba tuwa-tuwa wallahi haka nan ne sannan ya musulunta ya ce ya musulunta tunda da ya tabbatar da wannan addinin musulunci abinda ake gaya musu akan shi ƙarya ne to har yanzu har yanzu nan tare da kafofin sadarwa akwai yaƙi wanda suke yi da kuma fafutuka na cewa kar a bari wani abu ya shigo na alherin musulunci da abin da abu ne mai kyau mutane za su gane ashe musulunci to ba su son ya shigo kawai sai dai irin a ce yan jihadi ai jihadi musulunci wannan suna sa a dora gan shi cikin faransa yasa haka sun kama wajen yaƙi da musulunci a duniya gaba ɗaya duk inda wani ɗan iska ya tada bam sai kaji sun ce wani ɗan jihadi ya tada bam cewa ɗan jihadi ya tada bam yaƙi ne da musulunci domin ita kalmar jihadin ce ake son a sama kowa kyamarta har kai musulmin ka kai da an ce jihadi shi kake kai wani tashin hankali ta'addanci mugun abu duk inda aka ce jihadi sai zama abin kyama ne a zuciyanka ba ka san shi to kuma sun yi nasara su dai a can yankunan su yanzu da ka ce jihadi kowa sai ya zabara an ce wannan ai jihadism ne sai kowa zabara wato abin tashin hankali kenan ana ganin kawai wasu maketata wanda in sun tar da mutane zaune sai zo su kashe su kawai wasu maketata masu muguwa zuciya wanda su kawai kashe mutane ke birge su sune yan jihadi su a wajen faransawa to sai aka sa wannan yakin aka bi salo da hanyoyi daban-daban har ma lokacin da aka kirkiri boko haram ita ma suka yi amfani da ita tunda boko haram ta gaskiya ta jima da mutuwa amma ta ƙarya ce ta yi ta aiki har aka zo aka zo ga wato magajin shi shekau aka kashe shekau aka yi shekau kin karya har yanzu ba a da tabbashin an kashe shekau ko ba a kashe shi ba saboda tsananin kwarewan su da inda suka rikita tunanin mutane tun kamin ma lissahin baki ya kawo kan cewa ana iya hada wani wani da wani cikin wato a cikin salula ko ta hanyar kwamfuta a gyara to yanzu yanzu wannan karatun wanda yake boye gare su yanzu ya iso gaba kake yasa yanzu ba a yarda da bidiyo don kaga an ɗauko wani mutumin kirki wanda ka san shi na kirki an sanya shi a cikin wata guntuwan bidiyo ga yanan yayi wani abu wallahi kakka zage shi ka ɗaukan makanka zunubi saboda yanzu kowa ya san an kai inda ana iya saka da balalowar ka sai a ɗauko ka a saka cikin yan balo kuma an ga dama ka sabi ko haka na ake ba ba ma sai ka saba wani mayo na yan balo ko da balalu wakka da komi kawai sai a saka cikin yan balo kuma a ga kanan kana kai kawo tare da su kuma in an ga dama a sa ka sabi to kaga yanzu yanzu kenan an gano wancan yawo da hankalin da aka yi ta yi ma mutane ashe duka da na'urori ne sai a nuno shekau yana yana yana jawabi yana magana kuma in, in, in kana mamakin a ce magana da hausa ne su ai ba su iya hausa ba to yanzu da aka kawo waɗannan na'urorin wanda masu tarjama kowane irin yare yanzu cikin salula na wurin in kana so sai in magana da kai da shinuwanci wallahi akwai mutanen da suke magana da ni da ingilishi wasu da faransai ji suke ni kwararre ne a wannan bangare ni kuma san ban shan wannan yaran ba in suka turo mani misajin zan dauko misajin su in zo in tarjama shi in ji abin da suka ce ni kuma in rubuta da larabci in tarjama ya bani da ingilishi dauki ingilishi in ba su amsa da shi kuma duka cikin yan mintutaka ko cikin minti ɗaya ko biyu sai ka dibin mutum kuna fahimtar juna ko to kaga irin wannan yanzu dai a takaice abin da nake so in faɗi shine yanzu an kai inda wannan karye duka mai hankali ya san ba a mai ita ba a mai ita kenan duka yawo ne aka yi da hankulan mutane a zo a sa dan iska wani kafiri ma ne wani kirista ma ne ya zo ya sanyo hijabi ya sanyo kattuwa ya zo yana allahu akbar bam zai tada bam zai tada a masallaci ya zo ya tada bam ya tada mu daga baya shi nan sai a watsa yan jaridunmu masu duhun kai da sauransu sai a dauka wasu yan jihadi wani mai jihadi wani musulmi mai jihadi ya tada mu kaza yana yanzu kai da kanka musulmi kake kamawa wajen tallata cewa yan jihadi macuta ne mutanen banza ne su ne masu tada ba mamabai a masallaci in banda haka nan yaushe musulmin da yake karba sunan musulmi zai dauko ba mabamai ya zo ya tar da masallaci ya san cikin garin akwai coci ya san cikin garin akwai yankin da yahudawa suke akwai komi amma sai ya tunkaro masallaci kuma shi musulmi ne ya zo ya kashe liman da masallata kuma ce aikin musulmi su suke to ka gani to wannan har yanzu kullum in an gano wani bangare to suna da wani bangare da suke huddawa yanzu ma cikin 'yan kwanakan nan da muke rayuwa sai wato dolan america ya ce mi ya ce zai zo ya kawo hari najeriya saboda ya gano ana kashe kiristoci yanzu wannan kadai wannan magana kadai bai isa ba gane lalle mu bakake an rina mu hankali akwai renin wayo cikin wannan magana domin a Najeriya musulmi ake kashewa ko kiristoci amma sai ce zai zo ya kawo hari Najeriya saboda me saboda ana kashe kiristoci kirista na aka kashe a Najeriya in an kashe kirista kwara daya to in an gwama shi da musulman da aka ce sai kaga duk kirista ɗaya sai dai musulmi ɗari musulmi har yanzu kullum kisan ma ya wuce hankali ya kai an haddasa musu fitintunu ta kowane ɓangare wanda ya junansu yanzu ko kyare su aka yi su kaɗai su yi rayuwa kamun su daidaita matsalolin nasu za a ɗauki lokaci to amma tare da haka ana cikin wannan bakin cikin da wannan bala'i na cewa mutum in ya zauna gidan shi akwai kalubalen a duro ta katanga a yanke shi in ya tashi ya motsa akwai kalubalen a tare shi a kame a dora cinakin shi ba in ka motsa ba lahiya in ka ki motsa ma ba lahiya suna cikin wannan sai wani kafiri ya zo yana musu barazana wai zai zo ya kawo hari ya ne za a dora kashe kiristoci to kuma karshe sai ya ce to yanzu za su turo runduna su taya su yaki ta yaƙi da 'yan ta'adda kenan a takaice dai wato abubuwa suna bayyana suna hutawa ƙarara don haka musulunci Allah ta'ala ne yake ɗaukaka shi in ba don Allah inda a ce mu musulmi mu ne muke tallata musulunci da kanmu da yanzu ya durƙushe saboda rauninmu da ragwancinmu da duwan kanmu da rashin himmanmu amma addinin Allah ne Allah ne ya ɗauki alƙawalin a kaɗa a raya sai Allah ya ɗaukaka addinin shi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun Allah sai ya cika hasken addinin shi ko da kafirai sun ki kuma duk irin kulle-kullen da za su yi Allah sai ya kai addinin shi inda yake son ya kai don haka wato musulunci Allah ta'ala yake tafiyar da shi fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatan sahabbai fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya sabkar da natsuwa a gare su suka karbi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa asabahum fathan qariba kuma Allah ta'ala yayi masa sakayya da wani budi na kusa wannan budin na kusa shi ma can baya mun karanta shi shine bude khaybara ko wanda za su je su kwaso ganimomin khaybara salim alim wanda har munafikai suka ce su ma a tai da su to kaga wannan fatahan qariba da Allah ya basu ya basu shi a madadin wato hudaybiya da aka sulhanta ba su ji dadi wasu so a yaki to sai Allah ya basu ganima ta khaybara ya ce wa maganima kasiratan ya akhuzunaha da wasu ganimomi masu tarin yawa ya akhuzunaha wanda musulmi za su yi ta daukan su wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne kuma sannan mai hikima ne na'am وعدكم الله مغانم كثيرة كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيرة الله يا يمكو القول غنيمومي ما ستارين يوا تأخذونها وان ذاكو دوكيسو Abdullahi bin Abbas yadda Allah tabbata a gare shi yace wannan ganimomin su ne ganimomin da musulmi za su yi ta samu har zuwa ranar alkiyama kina Allah ya yi masu alkawalin ganimomi masu yawa da za su ɗauka fa'ajjala lakum hadhihi amma sai Allah ya gaggauto muku da wannan gani mai ta khaibara wa kaffa aidiyan nasi ankum kuma Allah ya kame hannuwan mutane daga gare ku wato shine ya kame hannuwan kafiran makka ba su yakace ku ba ba su taba ku ba Allah ne ya kame hannuwansu kata da Allah yi mai rahama shi kuma ya ce a nan wa kafa aidiyan nasi ankum ana nihin Allah ya kame hannuwan yahudawan madina daga gare ku lokacin da kuka fita sulhul hudaybiya da lokacin da kuka fita khaybara sai Allah ya kame hannayen yahudawan madina ba su cutar da kowa ba a cikin madina to shine yace yace domin shi wancan na kame hannayensu Allah ya faɗe shi a gaba ya ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka da haka nan yana zancen kame hannayen yahudawa ankum daga gare ku wali takuna ayatan lil mu'minin Allah ta'ala yayi haka domin ya zamo aya ne ga masu imani ai walitakuna wato walitakuna hazimatukum hazimatuhum wa salamatukum aya domin tarwatsar da su da aka yi da kuma ku kubutar ku da samun wato nasara domin wannan ya zamo aya ma'ana aya anan shine ibra abin lura lil mu'minina ga masu imani wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ta'ala ya shiryar da ku tafarki wanda yake miƙaƙƙe kaga anan wa yahdiyakum siratan mustaqima masu imani Allah ta'ala ya masa alƙawalin zai dora su tafarki miƙaƙƙe duk da suna akan shi in Allah ya ce zai ma mutum abin da dama yana da shi to dadi ake ne kamar ya ayyuhal ladina amanu aminu wannan ya ku wanda suka yi imani ku yi imani kenan ku ƙara imani ake ne to haka nan ma da Allah ta'ala ya ce shiryar da ku tafarki miƙaƙƙe kenan ya ƙara shiryar da ku akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe na'am وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء qadira wa ukhra Allah ta'ala ya ce da wata ta daban lam taqdiru alaiha wadda baku sami iko ba akan ta qad ahata Allah biha haqiqan Allah ya kewaye ta wa kana Allah ala kulli shay'in qadira kuma Allah ya kasance mai iko ne a bisa dukkan komi ukhra lam taqdiru alaiha ma'ana fa ajjala lakum hadhihi al-ghanima wa ghanima ukhra lam taqdiru alaiha yana Allah ya gaggauto muku da wannan ganimai da kuma wata ganima ta daban wadda baku sami iko akan ta ba qad ahata Allah biha amma Allah ya kewaye ta ya tsare maku ita ta kuce wa kana Allah ala kulli shay'in qadira kuma Allah ya kasance mai iko ne a bisa dukkan komi na'am ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا walau qatalakum alladhina kafaru da dai waɗanda suka kafirta sun yakace ku lawallawul adbara da sun juya baya thumma la yajiduna waliyan wala nasira sannan ba su samu wani majibanci ko wani mataimaki sunnatullahi sunnar Allah ce allati qad khalat min qabl wata ta riga ta shuɗe tun gabanin yanzu walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma ba za ka taɓa samun canji ba ga sunnar Allah Allah ta'ala ya ce walau qatalakum alladhina kafaru da dai a ce kafirai sun yakace ku a hudaybiya kafiran makka da a ce sun yakace ku yaki ya kasance tsakaninku da su la wallawul adbara to da sun juya baya sun gudu thumma la yajiduna waliyan wala nasira sannan ba za su samu wani majibanci ba ko wani mataimaki sai Allah ta'ala ya ce sunnatallahi ma'ana tariqatullahi wa adatuhu fi nasri fi nasri awliyaihi wa khudlani a'daihi sunnar Allah ce hanyar Allah ce tun a da tun a can baya Allah yana taimakon masoyan shi yana kumyatar da makiyan shi don haka wannan hanyar Allah ce wadda ta riga ta riga ta shuɗe walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taɓa samun canji ba ga sunnar Allah na'am wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي كف أيديهم عنكم كما شيني وند يكامي هنوان سو daga gare ku wa aydiyakum anhum kuma ya kame hannuwan ku daga gare su bi babani makkata a cikin makka min ba'di an azfarakum alaihim bayan Allah ya ba ku rabo akan su ya ba ku nasara wa kana Allah bima ta'maluna basira kuma Allah ya kasance mai lura ne game da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala ce shi ya kame hannuwan kafirai daga gare ku ba su yakace ku ba kuma kuma ya kame hannuwanku daga gare su domin lokacin da aka zo hudaybiya akwai waɗanda suka sadado da makamai kusan mutum tamanin domin su zo su halma musulmi su bige sai Allah ya fargar da musulmai suka gano su da suka kankamo su gaba ɗaya suka rike su ga hannu suka kawo su gaban manzo Allah sallallahu manzo Allah sallallahu ya ce ku ta an yahi muku kenan kaga Allah ya kame hannuwan musulmi daga gare su su ma ya kame hannuwansu daga musulmi ashe sa Allah ya ce min ba'di an abfarakum alaihim bayan Allah ya ba ku nasara a kansu ya zama ku kuke da nasara ku kuke da rinjayi wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya kasance mai lura ne game da abin da kuke aikatawa na'am هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا الله تعالى ya ce sune waɗanda suka kafirce wa saddukum anil masjidil haram kuma suka kange ku game da masallaci mai alharma wal hadiya ma'kufan kuma suka tsare hadaya an yaba luga mahilla akan ya isa wajen shi walaula rijalun mu'minuna in ba dan wasu mazaje ba masu imani wa nisa'un mu'minatu da wasu mata masu imani lam ta'lamuhu wanda ku ba ku san su ba an tata'uhum in ba dan kar ku afka masu ba fa tusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm sai wani abin aibatawa ya same ku da gare su ba tare da sani ba li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha domin Allah ya shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamar shi law tazayyadu da a ce sun bambanta la'azzabana alladhina kafaru minhum azaban alima to da mun azabtar da wanda suka kafirta daga cikin su azaba mai radadi Allah ta'ala ya ce su ne mutanen da suka kafirce ma Allah kuma suka hana ku zuwa masallacin makka suka hana hadayar da kuka zo da shi ya isa wurin da ake soke shi walaula rijalun mu'minun wanda manzo Allah sallallahu alaihi anan ya yanka wato dabbobin shi anan suka yanka dabbobin hadaya shi da sahabban shi a lokacin nan ne wato hadaya ya zama an yi hadayya mutum bakwai sai su soke raƙuma guda ɗaya kuma daga nan ne aka samu hukuncin cewa ya halatta a yi haɗayya ko a hadaya ko alayya mutum bakwai su haɗa kuɗi su saye raƙumi ko kuma sa sai su yi layya da shi amma in dai layya ce to dole sai lokacin yanka dabban layya za a yanka in kuma jajibiri ne to mutum ɗari uku ma suna iya haɗawa a kan raƙumi ɗaya yana wannan shi nama ne na bikin wannan illai ya ce manufansu to wannan bai halatta ba a wuce mutum bakwai in dai lai yace manuwa kenan mutum bakwai sune suke da damar su hada su sai raƙumi ko su sai sa domin su yi layya amma in karamar busa ce kuma mutum bi ma ba su hada kuɗi su sai yanzu kamar rago ko bunsuru ko akuya ko tunkiya mutum bi ba su hada su ce mu hada kuɗi mu sau rago mu yi layya a'a sai dai ku hada kuɗi ku sau rago ku yanka ku dafe ku canya nama wannan babu matsala amma layya da sunan ibada to mutum ɗaya shi yake yanka karamar dabba in babba ce kuma daga mutum bakwai ba a karawa to lokacin wannan wato hadayan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da sahabban shi a hudaibiya a nan ne aka samu wannan karatu wanda da aka tsayi da manzon Allah da sahabban shi suka hana su isa zuwa ga masallaci sai manzon Allah sallallahu ya yi umarni to kowa ya yanka hadayan shi daga nan wurin kuma a yanka hadaya ya aski sai sahabbai suka yi jinkiri suka ki abin da yasa suka yi jinkiri saboda suna tunanin dai watakila manzon Allah ya canza ra'ayi har sai da manzon Allah ran shi ya ɓaci ya ce musu su yanka dabbobi ba su yanka ba sai manzon Allah ya shiga wajen iyalin shi ya je wajen ummu salama yadda Allah tabbata gare ta yana ba ta labari ya masa habban shi umarni su sassoke dabbobin su sun kiya sai ummu salama ta ba da shawara to daga nan ne kuma aka samo karatun cewa wato mutum yana da mata ya dora neman ta shawara ba cewa kai mata ka kawai sai dai umarni kamar ta shigo kwamfani a san wani haka yake da matar shi sai dai umarni da hannu ke ika da haka ka da haka ba ka dora shawara da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da ya nemi shawara ummu salama sai ta ba da wata shawara mai kyau sai ta ce ya ma'aikin Allah zai da ka bata rai akan ka masu umarni ba su yi ba da ka je kai da kanka ka fara soke dabba ka gabansu kuma ka kira wanza mai yama aski in su ga kayi duka za su kai manzo Allah sallallahu ya ce lalle wannan shawara ta yi ko da manzo Allah sallallahu ya fito sai ya soke dabban shi yana soke dabban shi duka sahabbai suka je suka kama dabbobi su suka sassoke ya kira wanza mai yame aski a lokacin nan ne aka wawa shi gashin manzo Allah sallallahu to kaga gashin manzo Allah sallallahu yana da daraja ko to don haka aka wawa shi shi aka yi waso sun shi manzo mai in ko shaushawa wanza mai yama manzo Allah sallallahu yan mai kaho to shinin nan da ake huddawa kurbewa yake wannan wanzami ya zo ya yi ma manzo Allah sallallahu kaho ya jawo jini ya jawo jini ko da ya jawo jini ya gama kawai sai aga ya kaho kai manzo Allah yana mai magana sai ya ce a ya ce ya ma'aikin Allah jinin ka wani ya ce shanyewa zani to sai da ya zama manzo Allah sallam da jinin shi da to waye zai ga jinin manzo Allah sallam ya bar shi a ce jinin ka ya haɗu da jinin manzo Allah sallam a insha Allah ta ba ta taba ka za ta ji kuma ya a ce ta taba jikinka saboda akwai jinin manzo Allah sallam tare da kai to manzo Allah ko kwana ke zuwa jikin shi ma iba ake amma wannan falalai kuma ba wanda ya same ta sai shi kadai domin duniya gaba ɗaya cikin al'ummai daga manzan Allah babu kamar abubakar kun to ba a sani ba a tarihi cewa an taɓa ɗiba jinin abubakar aka sha ko gashin abubakar aka rarraba aka nemi albarka ko zuwa abubakar aka zo aka guga babu wannan a tarihi shi yasa ba a yarda ba wani shehi ya kwance ya ce yanzu in ka koma juna so yake a tare a amshi a shashahi a yaman shahi da ita yanzu in yi duka wannan babu shi ya riga ya tsaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan keɓantaccen abu ne shi albarka kan manzan Allah babu kwankwanto to ba tantama cewa duk abin da ya shahe shi yana da albarka duk abin da yake da alaka da shi yana da albarka yasa in manzo Allah sallallahu yana kwana wato mata ke zuwa suna bado ƴan kwalba su ta turare a katso musu zuhar shi a zuba musu kuma a tarihi aka ce duk turaren da aka hada shi da zuhar manzon Allah to yana ba da wani kamshi ne wanda ba a taba samun wani turare irin shi ba a duniya sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi shine Allah yake faɗi suka hana hadayan nan ya isa inda inda za a yanka shi walaula rijalun mu'minun sai Allah yake cewa in ba dan wasu mazaje ba dake da kwai cikin makka mu'minuna masu imani ne amma sun boye imaninsu kenan a cikin makka akwai wanda sun yi imani amma gudun tarzoma da tashin hankali da hayaniya kafirai ta sa ba su bayyana imaninsu ba akwai wasu mata wanda su ma suna nan cikin makka zaune amma sun yi imani sai dai sun ɓoye imaninsu to shine Allah yake faɗa wa annabi da sahabbai in ba dan wasu mazaje ba masu imani da wasu mata masu imani da suke cikin maka ai da Allah ya baku umarni kawai ku shiga maka ku tattaka kowa ku kakkashe kowa kenan amma Allah ta'ala bai ba ku umarni ba saboda waɗannan masu imanin an tata uhum kar ku zo ku abka masu ku tattaka su fatusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilm sai zamanto abin aibatawa ya same ku dalilin kashin su kenan su kafirai suna iya aibata ku su ce har ma wanda suka bi ku ma kashewa kuke in sun san wasu wanda sun bi ku suna nan cikin su sannan haka kuma wasu sun fassara ma'arratun da cewa ita ce diyar da za ku biya ta kashin su to daga nan ne kuma malamai suka ɗauko wani hukunci cewa shin idan musulmi suna cikin kafirai ko kuma kafirai suka yi garkuwa da musulmi ya halatta a kashe wannan kafiran to abin da ke daidai shine bai halatta ba an tambayi imamu maliki cewa musulmi ne kafirai suka kama sai suka yi garkuwa da su suka shige cikin wani ɗaki to ana son a kunna ma ɗakin wuta yanzu gaba ɗaya ya halatta a kunna mai wuta sai imam malika ya ce bai halatta ba sai ya sha wannan aya ya ce walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum har zuwa inda Allah ya ce law tazayyalu inda sun bambance musulmi sun huta daban kafirai sun huta daban la'azzabana alladhina kafaru minhum azaban alima kenan wannan ya nuna musulmi yana da alfarma ya akwai musulmi guda cikin kafirai to ko a dokar musulunci in ka wuce za ka yi sallama saboda mi albarkar wannan musulmin da ke cikinsu musulmi guda yana zaune cikin wasu kafare ko suna wani taro ko suna da to albarkan shi yanzu za ka iya ma wannan jama'a sallama to amma in babu shi ba kaga ba bai halatta ba musulmi ya zama shi zai gaida kafirai sai dai kafiri ya fara gaida ka Allah ta'ala ya ce lailuyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha kuma cikin wannan aya akwai tsarkake sahabbai domin Allah ta'ala ce bi gairi ilim kenan ba tare da sani ba ma'ana su sahabbai suna sane bayan yiwa su zo su kashe wani mai imani kamar yadda ya ce wa ma kana li mu'minin an ya katula mu'minin illa khata kenan shi sa Allah ya ce bi gairi ilim sai ya ce li yudkhil Allahu fi rahmatihi man yasha duka wannan tsari Allah ta'ala ya yi shi ne da wannan hukunci domin Allah ya shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamar shi law tazayyalu da a ce sun bambance sun hita daban la'azzabana alladhina kafaru minhum azaban alima to da mun azabtar da wanda suka kafurta daga cikin su azaba mai radadi za mu tsaya akan wannan aya abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu musulmina musulmin gara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك من الخير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسالك العلى من الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين